أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake kasancewa cikin wannan masallaci na Uthman bin Affan da ke wannan unguwa ta Hamadu Kafi bypass a wannan gari mai tarin albarka domin ci gaba da darasi cikin littafin munasifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'alama a sheik muhammad bin salal usaimin rahimahullahu ta'ala wanda yake maimaituwa a duwana rana kuma a wannan lokaci yau laraba ta yi daidai da sha biyu ga watan rajab hijira na da shekara 1442 daidai da 24 ga watan biyu miladiya 2021 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci domin ci gaba da waɗanda ya game da muka saba idan yan uwa ba su manta ba malin yana mana magana game da ahammiyatu salah shar'an mahimmancin sallah a shar'anci ya zayyano abubuwa da yawa muna kan namba ta ta bakwai lokaci ya cin mana a wancan darasi ba mu karasa ba a shafi na goma sha takwas kuma wannan shi ne mu na takwas a wannan littafi insha Allah a can kusan ƙarshen shafi na sha bakwai afuwan shafi na sha bakwai kuma wannan shi ne mu na takwas a wannan littafi ƙarshen shafi na sha bakwai daidai gunda malai ke cewa wallahu yu da'ifu liman ya sha Allah ta'ala iya lillinkawa na ba da lada ga wanda aikin addini ga shi wanda Allah ya so ɗin malamai sun yi magana game da wannan mashi'a ɗin akwai alkawarin Allah musamman ga wanda yi sadaka ko azumi ko abubuwa dai wanda ladansu ya tabbata a nassi to Allah iya cewa zai bada kaza zai bada kaza zai bada kaza amma a wani gun yana cewa wallahu da'ifu liman yasha Allah iya lillinkawa amma ga wanda yi so sai malamai suke cewa lillinkawar tana kan wanda ya fi kafin tauhidi idan Allah ya ce zai bada goma goma to duk wanda ya bisa tsarin da shari'a ta koyar da shi za a bashi wannan goma din amma kawar da riɓanyawar to iya ga wanda ya fi karfin tauhidi a cikin addini wani haka malamai suke faɗa wallahu yudha'ifu liman yasha Allah ta'ala iya kawa ga wanda ya so fa hadhihi hasana wahida wannan kamar iya ganin sallah kamar hasana ce kwaya ɗaya ka aikata to addu idza fu'ilat ana kidan yata idan ka aikata ta ka anna fu'ilat ashar marratin kamar ka aikata ta sau goma kai daya a baka ladan guda goma fal insanu idza salla dhuhra masalan malik ya cewa mutum idan yayi sallan azhar musari fa ka annahu sallaha ashar marrat kamar ya sallace ta sau goma kamar ladan sallah goma za a bashi wa idza salla al-asra idan mutum yayi sallar la'asar bisa tsarin da sunna ta koyar bisa ƙa'idar sallu kamar ra'aitu muni usalli ba irin sallar ganin dama ba ko irin sallar da babu karatu babu ilimi irin sallar ingantacciya da ta ce a shari'a to kamar mutum ya yi sallar la'asar sau goma za a ba shi ladan kutankucinta sau goma ko haka za malici haka bayanin yake fa hadihi hiyar miza fi anna khamsu fil fi'li wannan shine abin da yake nunawa cewa ita sallah din nan da ake yi hamsu filfa'il biyar ce a aikace biyar muke aikatawa daga asuba zuwa isha'i amma wa kamsu na filmizan amma kamar ladan sallah hamsin za a baka a mizani ka aikata biyar amma a baka ladan sallah hamsin tunda kowace sallah ɗaya za a rubanya ta guda goma gane tunda dama farkon shar'anta sallah guda hamsin aka ce biyu manzan Allah iya koma iya neman afuwa iya neman wa al'ummarsa sauƙi da takafif bisa shawaran annabi Musa alaihi salam hasala ta dawo guda biyar kan da muke ta to duk wanda yake ingantacciyar sallah da ilimi da koyarwa to ana sa ran idan yi sallolin nan guda biyar to za a ba shi ladan kamar yayi sallah hamsin ne wannan kuma wa ma zalika Allah bi aziz shi ladan agun Allah baya karewa an gane kai ne kake tsoron abin ka zai kare ma inda kuma yan fado ma inda Allah ba shi abin da yake Allah baya karewa da zai biya kowa a duniya duk abin da yake bukata kowa a ce kai ta kirga bukatunka Allah ya biya kowa bukatunsa ba ɗaya da aka rage to babu abin da zai rugu a cikin mulkin Allah da a ce kuma kowa zai zama fajiri Allah ya fishi da kowa a duniya to hakan babu abin da zai rage Allah a mulkinsa a ce duk abin da aka ce ka yi to kan kake yi wa ne kan kake yi wa man amil saliyan falinafsi wa man asafa alaiha duk wanda yi mai kyau kansa yi wa wanda yi mummuna ma kansa yi wa ba ruwan Allah da cewa an kai aiki lada kamar rawai kayi wani abu ne abinda za a yaba ma ko a jinjina ma kan kaiwa to sai maliki cewa wannan shine mizan game da sallah game da malamai suke bayani namba ta takwas an Allah aujaba fiha tahara min al hadith al asghar wal hadith al akbar wan najasatu fil badni was thawbi wal makani ليكون المصلي على أكمل حالٍ fi taharatin zahirihi wa batni a ibadan sallah in jimala Allah ta'ala ya wajabta a tsarkaka kafin a yi sallah yin tsarki wajibi ne a wajaballahu fiha at-tahara min al-hadith al-asghar wal hadith al-akbar an wajibtarwa da musulmi kafin yayi sallah sai ya kubuta daga hadasi karami kuma sai ya tsarkaka daga hadasi babba hadasul asgar shine abin da ya shafi bawali ga'iti darihi wani ne hadasul akbar ƙaramin kari bayan gida fitsari an gane da kyau to duk wanda yi wannan ana so ya tsarkaka kafin ya yi sallah ya tsarkaka sannan ya alwala hadasul akbar shine kamar janaba da kuma haida a gun mace da nifasi a gun mace wannan su ne hadasul akbar hadasi babba wanda shi ma an ɗaya daga cikinsu ya faru sai ka tsarka kafin kai sallah to Allah ya wajabtarwa da musulmi wannan at-taharatu min al-hadith al-asghar wal akbar sai ka tsarkaka daga karamin kari kuma daga babban kari wan najasatu fil badan sai ka tsarkaka daga najasa wanda ta taba jikinka shine al-badan idan da akwai najasa a jikinka sai ka ture ka kusar da ita wathau haka nan idan da najasa a tufafinka kafin kai sallah ka gani to wajibi ne ka kauda wannan najasa ne wal makan haka nan gunda za ka yi sallah idan da akwai najasa a gun sai ka kawar da shi dukkan ibada ba wacce take da wannan shirin sai sallah dukkan su hatta aikin haji lokacin da za ta fi aikin haji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tare da ummul mu'mina Aisha Allah ta'ala ya kare da ita an je kafin a fara aikin haji sai al'ada ta zo mata ita ke jama'a manzon Allah shikenan ko ba zan yi aikin haji ba domin ga abin da ya faru sai ce duk abin da masu haji suke aikata ki je ki aikata kawai dawafi ne ba za ki kuma kafin a kammala aji aikin haji zaki samu tsarki kuma sai ki dawafin ki daga bashi kenan amma sallah ba wata kofa ko kafa da aka bayar mai haila ta yi ko mai nifasi ta yi babu wannan ba fahimci wannan to saboda haka ita sallah ita ce da wannan sharuɗa ƙaramin kari babba da najasar jiki da kuma ta tufafi da kuma ta gu li yakuna al musalli ala akmali hali domin shi mai sallah ya zama to cikin kyakkyawan hali kamala ta cika fi fi daharat zahirihi wa batini ya zama to ya tsarkake zahirinsa da batininsa kafin kusanci Allah inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyib Allah ta'ala mai tsarki ne baya karban abu sai mai tsarki nan ba ta tara kasratun nususul warida bi sha'aniha fi kitabillahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa sallama amran wa nahaya wa targiban wa tarhiba wa khabbaran wa talaba maliki cewa nan ba ta tara da take nuna cewa ita sallah tana da muhimmanci matuƙa muhimmanci mai girma a gun musulmi shine kasratun nususul warida bi sha'niha akwai nassi masu yawa wanda suka sauka akan al'amarin sallah a wannan gumin sha faɗa cewa a ƙur'ani sai da Allah ya magana sallah sama da gu 86 sallah sallah sallah sai da Allah ya maimaita abu sama da 80 da wani abu kun ga akwai nasosi masu yawa kenan haka nan akwai nasosi na hadisi masu yawa alwari da fi sha'ani bi sha'ani sallah wanda suka tabbata suka zo game da sha'ani sallah dukkan littafan nan manya manya kutubu sittan nan ba wanda ba a masa babi ko littafi guda na sallah a cikin sa tun da kan bukari muslim abu dawud nisa'i tirmizi ibn majah duk an a kitabu sallah kitabu sallah da babu bab duk wanda ya shafi sallah kun ga ashe akwai nassi mai yawa wanda ya tabbata game da sha'anin sallah fi kitabillahi ta'ala a cikin alkur'ani mai girma da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amran wani nassin ya zo wajen bada umarni wani hayan wani nassin ya zo game da hani game da tozatar da sallar ko sakaci da ita wa targiban wani nassin ya zo akan kwadaitarwa wa tarhiban wani nassin ya zo akan tsoratarwa wa kabran wani nassin ya zo wajen bada labari game da sallah wa talaban wani nassin ya zo kan ana nema kai sallah ne shine talab an fahimci wannan lamba ta goma anna hujtama fi muqaddamati hadhihi salawatu at-tatahir at-tatahir al-badani wa at-tatahir al-qalbi maliki cewa anna hujtama ita wannan sallah ta game ta hade fi muqaddamati hadhihi salawat kafin ma ka fara kokarin shirin fara sallah din akwai at-tatahir al-badani an wajibtar ma sai ka tsarkake jikinka wata tahirul kalbi sai ka tsarkake zuciyarka hatta ya dukurul insani fi salatihi har a samu dan adam musulmi ya tsaya cikin sallarsa wa ya kifu baina yadai rabbi ya tsayu nan gaba da ubangije shi wa huwa tahirul kalbi tahirul badani iya mai tsarkin zuciya kuma iya mai tsarkin jikin shi tahirul makan hakanan gunda zaka yi sallah mai tsarki ne wa hadhihi inaya tadullu ala ahammiyati hadhihi salat maliki cewa wannan kwarai abun kula ne abun lura ne game da mahimmancin ita wannan sallar da muke aikata ana gane ba kun ga ahe tsarkake tufafi da tsarkake gun da za ka yi sallah ɗin wajibi ne ahe tufa mai najasa ko tufa mai datti ko tufa mai baƙin mai ko tufa dai gatanan gatanan dai akwai bayanin tufafi za mu zo akwai babi da ya gaba a kan sau abanan sutartar musalli sutura da ya kamata mai sallah ya saka ya yi sallah amma ana in ma sutura ta yi daidai to ana bukatar tsarkake ta zama mai tsarki ya aihul mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir ta ce mi wa thiyabaka fatahhir tufafinka ka tsarkake su malamai duk sun yi bayani musamman lokacin da za a yi sallah amma yanzu da yawa za a ga wani da rigar da ya kwanta a ƙarƙashin mota da ita zai zo yi sallah wanda rigar da ya je gona ya wuni ya ta gumi sai ga yaƙi ya zo ya yi sallah da ita wannan riga ɗin misali amma an zai je wajen wani uban gidansa ko zai je wajen bazawararsa ba zai je da wannan shigar ba haka ne shi da gaskiyar magana wannan in zai je ya ce ana neman sa ko zai je wani neman abu wallahi wannan ci fafan da zai da su ba amma kuma sai zo ya murtsake idan sai zo ya sallah da su ya tafiyarsa in ka taba shi ya ce Allah Allah Allah ne ya karba ya waya gaya ma ko rigar bacci misali wata rigar da ya kwanta ya bacci ga yazo masallaci da ita amma ka ce je wani ko daurin aure za a yi ba zai je da ita to kaga ya kamata mu martaba sallah ita ce azamul ibadat ba wani abin da zaka yi da jikinka ka motsa shi Allah ya fi kaunarsa da sonsa ga masallah yasa a wata ayat suratul araf yake cewa ya bani adam ku zo zinatakum inda kulli masjidin kurɗi adanku a kowane masallaci da za ku yi sallah hina wasu malaman suka fassara ku zo zinata kuma inda kulli salati duk lokacin da za ku yi sallah ku yi ado ku sa tufafi masu kyau wa kullu wa sharabu wala tusrif saboda wajibi ne mu kula da wannan har ma malamai suna cewa duk tufar da kake ganin kamar akwai wani nauyi ba za ka iya zuwa gun wani da ita ba ko ba za ka je wajen wani taro da ita ba to a yace min babi aula kan karkai sallah da ita tunda almusalli yunaji rabbo shi mai sallah da Allah suke ganawa ba kana tsaye a gaban Allah kuna ganawa da shi kuma ana so ka zo akan akan afdalul khalqa wal hay'a ka je gaban Allah da kyakkyawan tufa kuma da kyakkyawar kamala da hay'a haka ake so ma sallah su kasance Allah ta'ala ya samu dace a fadlus salati wa fawaiduha falalan sallah da fa'idojinta yi ne a fasalin rabi fasali na hudu a littafi ta kasaratin nusus fi kitabillahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa sallama an samu nassosi sun yawaita a cikin alkur'ani da kuma hadisan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama fi fadli salati wal muhafaza alaiha wajen nuna farallan sallah da kuma kwadaitarwa kan kiyayi sallah din targiban fiha ana kwadaitar da musulmai game da haka din wa haffan alaiha targib da alhasu duk ɗaya ne kwadaitarwa da kuma ana sa mari domin samun lada a gun Allah ne girma ana kwadaitar da kai wani gingime mai lada da in ka kiyaye za ka samu abin Allah qala Allah ta'ala Allah ta'ala yana cewa qad ablaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un ila qawlihi wallazina hum ala salawatihim yuhafizuna ulaika humul warisun alladhina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun an gane suratu al-mu'minun aya ta ɗaya zuwa ta goma Allah ta'ala ke cewa qad aflaha almu'minun aflah haƙiƙa tabbas sun rabauta sun samu babban rabo kamar mai tambaya zai ce suwaye sai aka ce almu'minuna masu imani masu imani sun rabauta sun samu babban rabo abun Allah siffarsu na farko an gane ko sata da ba su da ko siffarsu na farko allazina hum fi salatihim khashi'un sai Allah ce su waɗannan muminai da suka samu babban rabo su ne game da sallarsu suna kushu'i a ciki akwai magana akan kushu'i akwai babi a gaba me ake nufi da kushu'i a sallah a takaice kafin mu je kan wacan gaba kushu'i iya nufin ka nutsu zuciyarka da gangar jikinka ya zama to ka san sallar kake yi zuciyarka ba ta harbawa wani gun haka nan gangar jikinka baya fuskantar da ake so ya fuskanta kuma abin da yi wa mutane wahala kina yanzu gangar jikin ce a masallaci amma zuciyar ba ta zuciya wata tana kasuwa wata tana gona wata tana ofis wata tana ina ne duk shi ya sa wata rana mazan Allah ya sa ya sa hidaya ko hadiyya ya sa hadiyya ya ce duk wanda ya sallar raka'a biyu har ya kammala zuciyarsa ba ta mai tunanin komai ba sai Allah to zama yi kyauta manzan Allah ya faɗa wa sahabbai wannan sai zina aliyu ya ɗaga hannu ce manzan Allah zango da wannan ya tashi ya kabbara sallah zuciyarsa ta karkata da ko'ina ya sa Allah a gaba ya yi raka a ɗaya lafiya ƙalau ya yi raka a biyu lafiya ƙalau ya zo ya zo na iya ta hiya kafin ya yi sallama sai yake tunanin wace irin kyauta mazan Allah zai masa dogaga su masu ƙarfin imani ba ke bane da na yanzu wani yana sallar amma wallahi zuciyarsa ba ta sallar haka kawai da za a samu wata matsala a sallar ce me ya faru yi ma bai sani wallahi kawai dai bi yake yau ko a tambaye shi me ya karanta ya ce wallahi bai sani ba a tambaye shi da asuba limamin ku dai sallah da asuba wace sura ya karanta kaga ya sa mutum zai tuna yanzu ba ma wata jiya ko sai karan jiya ba a yau da asuba da kai sallah limamin ko so ya karanta sai ga yanzu an ce a tare kofa mu ba da amsa kaɗan ne za su fita asuba na zunan awoyi ne ko kwana ba yi duk ga galabiya duk muna sallar da amma suka ta mu ba sa ku kuma wannan shine gaskiyar maganar kushu'i zuciyarka ta nutsu yasa ta mai akadari iya cewa idan ka tada za ka yi sallah faffarki kalbaka mina duniya wa mafiya ka karkaɗe zuciyarka daga duniya da abin da ke cikinta limuraqabati maulak domin kana nan gaba da ubangijinka a tsaye kake a gaban Allah ka karkaɗe zuciyarka daga duniya so da an kana jin labarin wata sallar da ake za ka sha mamaki irin yadda ake abubuwa kwaciba-kwaciba a sallah ba shi mana shayi ba shi yadda ake kwaciba-kwaciba a sallah za ka yi mamaki kuma akasariya duk shu'in ne ba a san shi ba wa'ansu da yawa sun ɗauka kai su zo su yi kabbara sallah su yi diyan da suka yi su yi sallama su tafiye su kuma mun sha bayani anan ba haka ake nufi da sallah ba dan da haka ne sallah a gun kowa da manzon Allah bai waɗance mutane tsawa ba wani ya yi sallah hasa uku a gabansa ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli a gabansa akai wani ya ga wani iya sallah da gaggace da ka mutu kana irin wannan to da ka tashi a gaban Allah kai ba musulmi bane to kaga ashe ba mujarradin ka tsaya ka yi ruku'i ka yi sujada ka tashi ka tafi a'a akwai abubuwan da ake so ka kiyaye a sallar musamman nutsuwa nutsuwa ce za ta baka damar duk abin da ake bukata a sallah ka yi shi idan baka da nutsuwa babu abin da za ka yi karatu ingantacce sai da nutsuwa duwawal istiftahi sai da nutsuwa tasbihai a cikin ruku'i sai ka nutsu tasbihin bayan dagowa daga ruku'i sai ka nutsu tasbihin cikin sujada sai ka nutsu tasbihin dagowa daga sujada kafin sujada tafi sai ka nutsu tahiya sai ka nutsu ka bambanta ta farko da ta biyu dukkan wannan nutsuwa ce take haifar da wannan amma duk wanda baya nutsi a sallarsa to zai dinga abubuwan da ba su kamata ba kenan yasa a kullum ake so ku yi wa limamanku wani irin tanadin da za ku nutsar da su game da sallah wannan shine gaskiyar magana idan ka bar suna bagamniya to kamar ka biya dan koyo tukin mota ne ka yi ga ciki ko ina zai iya jefa ka a ciki kamar ana ba mu labarin wani bawan Allah ka yayi dan ganje ganjen sa ya sai irin motar iban yashin nan to an je gun iban yashi motar ta lalace aka yi ta fama to har ana fama bata gyaru ba ka ce to mu bari dai mu yi sallah kawai to shi mai motar shine ba ka ce ya shiga gaba a bishi a yi sallah ana sallah ana sallah sai ce ku turo ya ɗauka cikin motar yi kaga wannan in ga gidan bai mai ne zuwa zana bai santa ba mai giya ce wani kuma ce an kabbara sallah kawai ana tsaye ba ana tsaye an kabbaran harama ya kabbara an tsaya a tsayen nan ko rukui bai ce assalamu alaikum kamar sallar gawa har ya idan zuciyar hatta gama sallar gawa saboda ka wannan shine abin da ake nufi da ku shu'i nutsuwar zuciya ya za za ga irin limaman saudiya nan sai kai kalli sallar sama da sama kirga ko kamar da ba da ba za ga sanyi ba domin suna da nutsuwa gaskiya sun fi mu nutsuwa suna da nutsuwa sosai wannan aikin shine babban aiki a gaban su ba wani abin da suke suna lokaci mai tso suke bayarwa kafin zo su yi sallah suna nutse saboda ka kushu'i gaba ce mai girma a sallah da Allah ya ce masu imani sun rabauta sai ya ce su ne masu sallah da nutsuwa sallah ba kowace iri ba sallah amma da nutsuwa a cikin sallah din alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum li zakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون سيتي والذين هم على صلواتهم يحافظون كاغا أمبارا دا صلى عرفي دا صلى في صلاتهم كاشعون أكتكم على صلواتهم يحافظون domin martabar sallah da girmanta a gun Allah an buɗe da ita cikin siffar masu imani kuma an rufe da ita cikin siffar masu imani sai Allah ce ula'ika humul warithun waɗannan su ne masu gado kamar mai tambaya zai ce to me za su gada sai Allah ya ce yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun za su gaji aljannar firdausi wanda Allah ya ce cikin ta za su dawama ita firdausi ita ce alal jinan ita ce mafi kololuwan daraja aljanna wanda manzon Allah ma a cikin ta yake yasa ke cewa iza sa'altumullah aljanna fas'aluhu firdaus fa innahu a'la aljinan idan za ku roki Allah aljanna ku roke shi firdausi domin ita ce aljanna madaukakiya Allah ka ba mu ita Allah ka samu na da rabo a ciki to kaga he kiyaye sallah da yin sallah da kushu'i da kiyaye wannan abubuwan wasa ba sa yi ba sa zinata zinace ba sa rantsuwar ƙarya suna kiyaye amana da alkawari da sauransu a ce dukkan wani in ka tattara suna jawa mutum ya samu aljannar firdausi ka zamto ga ka ga annabawa ga sahabbai domin ka kyau da sallarka da sauran ɗabi'unka a cikin suratul ma'arij akwai makamancin irin wannan labarin da Allah ya bayar da yake cewa innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a sai ce illal musallin allazina hum ala salatihim da'imun wallazina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الآدون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون شما أنبوء إلى صلى نما أعرف إلى صلى الله يتي حقيقة لن أدم يا دون إرن تشيو إن إن الإنسان خلق ɗan adam musamman wanda ba mai imani ba munafiki ko yahuda ko kafirai an halicci su da wani irin ciwo na san rai ko ciwon san kai shi ne halu mutum bai damu da damuwar kowa ba sai tasa in kowa zai mutu shi ya rayu ya zaɓi wannan in zai takura kowa akan ya ji daɗi zai iya yi ba ruwansa da kowa kansa ya sani in ya samu abu daga hise shi ba rabon kowa ciki shi ne halu irin ciwon san kai ciwon halaniya Allah ke cewa idan masahu sharu jazu'a irin waɗannan mutum idan wani abu ya same shi mara daɗi sai raki da yawan kuka shi ne jazo mai yawan raki ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza daga ya yi ciwon kai ko ya samu wata jarrabawa sai ya kasa haƙuri ya dinga yayata abin da ya same shi na jarrabawa amma wa iza masahu alkhairu manu'a idan wani alkhairi ya same sai ya shiru ba mai ji to wannan kaga hali ne ba mai kyau sai Allah ya ce cikin mutane wanda ba su da wannan halin su ne masu sallah illal musallin masallata masu yin sallah da gaske domin su da irin wannan matsalar an gane ashe yin sallah ingantacciya tana kore ruwa tana sa mutum duk abin da ya samu akwai rabon yan uwansa a ciki akwai rabon addininsa a ciki tana sa mutum ya kubuta daga irin wannan ciwo mai muni wanda iya iya kai mutum zuwa ga gidan wuta an gane da ke ku Allah da kansa ce illal musallin irin wannan ciwon da waɗanda ba su da shi masu sallah ne allazina hum ala salatihim da'imu su ne suka dawwama kan sallar su ko da yaushe yi sallah sallah sallah an wannan sallah ta yi to suna jiran wata in an yi wannan suna jiran wata dimun da'iman zuciya suna tsallaki da sallah shine allazina hum ala salatihim da'imu wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum irin waɗannan mutane su ne a dukiyan da Allah ya ba su akwai wani sanannen haƙƙi suna da wani sanannen abin da suke bayarwa gaba lissa'il ga wanda zai buɗe baki ya tambaya wal mahrum da wanda kuma zai shiru ba zai tambaya ba in Allah ya ba suna bawa irin waɗannan mutane wanda ya zo ya taimaka masa abu kaza ya same shi aka iya taimaka masa kana da shi wani kuma ya yi shiru domin ƙarfin imaninsa ya hana shi ya yi roƙo to sai a dinga bincika su irin a cikin mutane a dinga musu kyauta a dinga musu sadaka su ne Allah ke ta ya hasabuhum jahilu agani ya amina ta'affufi ta'rifuhum bi simahum la yas'alun nasa ilham irin su ne jahilai suke ganin su mawadata ne domin ba sa tambayar kowa komai amma kuma suna da bukatar suna da bukata suna da larura amma sun shiru ba sa tambaya to irin wani yana da kyau masu hali su dinga bincikawa suna taimakon su suna musu irin kyaututtuka da sadakoki da su wannan iya da kyau Allah ke ce lisa'ilul mahrum suna bawa mai tambaya kuma suna bawa wanda ya shiru bai tambaya ba wallazina yusaddiquna bi yawmiddin irin su ne suka gaskata ranar alkiyama yawmiddin shine yawmil jaza kenan ran da za a bada sakamakon addini wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun su ne suke tsoro game da azaban Allah suna takatsantsan suna tsorace mata duk abin da aka ce Allah ya haramta ba sa yi suna kokarin kiyaye shi inna azabar rabbihim ghairu ma'mun azabar ubangijinsu ba a bar amincewa ba ce azaban Allah ba a bar amincewa ba ce wallazina hum li furujihim hafizuna su ne masu kiyaye farjin su ba sa zinace zinace bukatar su ta sha'awar su ta dan adam to tana tikiya zuwa ga iyalan su Allah ya ce ba sa biyan bukatar su ta sha'awar dan adam illa ala azwajihim sai ga matan su na aure aw ma malakat aymanuhum ko abin da damar su ta mallaka a da kenan lokacin da shari'a ta ba da dama a mallaki bayi fa innahum ghairu malumin su wannan ba abin zargi ba ne idan mutum ya ji ya kula iyalinsa ko bai wasa da shari'a wancan lokacin ta halatta masa to ba abin zargi ba ne ba famalim ta gawara a zane duk wanda ya nemi wata hanyar biyan bukata ba wannan hanyar guda biyu ba to irin wannan sunan yan ta'adda ai duk mazinata yan ta'adda ne kenan al'adu na masu masu ƙetare iyakan Allah kenan yasa Allah ya halatar da ya aure ka aure ɗaya biyu uku hudu domin dai duk a magancewa dan adam sha'awarsa ta mace kawai thank you ma dabala ku min nisa'i masana wasu la sauru ba ku aure abin da ya daɗi gare ku na mata biyu ko uku uku ko hudu ɗayar ma daga ƙarshe ta zo ita ma da kundishin ko ba gaba ne ita ma ce in ba za ka yin adalci ba ne in ba za ka yin adalci ba to Allah ce fa wahida ya ka tsaya da kwaya ɗaya ya yasa duk wanda yake da ikon ƙara aure bai yi ba to ɗayan biyu ne ko ba adali ba ne ko ya zama mijin hajiya ya shi ne gaskiyar magana yawwa amma inda ya kana da halin ƙarawa ka ƙara tun da lissafin Allah da biyu ya fara in ƙarfinka ya kai biyu ka yi in ya kai uku ka yi in ya kai hudu ka yi in kuma ba ka da hali to sai ka tsaya a mace guda ɗaya haka shari'a ta ce kar ka tara mata ba ka da yadda za ka riƙe su ba daidai ba ne ba addini ba ne in ƙarfinka samun ka mace ɗaya ce haƙura da ɗayar in samun ka ya kai ka rike biyu rike biyu in samun ka da biyan bukatu ya kai ka yau ka yi uku haka shari'a ta dora amma haramun ne ka tara mata ka basu cikin wahala ko ka bar wata baka biya mata bukatar da ba har ta je ta kama wani halin a waje ba daidai bane wannan haramun ne an fahimci wannan to Allah ta'ala ya halartar ma yi mata guda hudu domin ya san dan adam akwai sha'awai sha'awayen mata waccan kofar zina duk ita ake kullewa an baka dama dukkan mace ka je ka aura wanda tama ko ina ne in kana da hali domin a toshe ma kofar da Allah ya ce ta'addanci ne ta'addanci ne game da addini zina ta'addanci ne zina abaci mai mai hadarin gaske Allah ta'ala ma bai ce kar ayi zina ba sai ce wala taqrabu zina hanyar ma ku santa ta makar kai domin inna kana fahishatan wa sa'a sabila alfahisha ce kuma hanyar da ake bi wajen zina ta yi muni Allah da kansa ya munana abu zina tana da muni Allah ta'ala ya tsare ya tsare mana imanin Allah ta'ala yake cewa wallasinahum li amanatihim wa ahadihim ra'u su dai wadancan masallatan su ne dai suna da kiyaye amana kuma suna da kiyaye alkawari amana alkawari amana alkawari shi ba abin da yau halin kiyayewa a yau dukkan wata amana ta Allah da amana ta tsakaninsu da al'umma suna kiyaye alkawari tsakaninsu da Allah alkawari tsakaninsu da mutane suna kiyaye ra'un suna kula da shi suna kiyaye shi wallazina hum bi shahadatihim qa'imun sune idan aka ce su ba da shaida za su tsaya akan gaskiya ba sa shaida zur ba sa cewa sun gani ba su gani ba ko ba su gani ba sun gani duk abin da aka tambaye su bisa gaskiya za su tsaya ko gaskiyar nan za ta bata wani rai ko za ta faranta wani rai su dai iya abin da suka sai nan suke a tsaye ini bi shahadatihim qa'imun والذين هم على صلاتهم يحافظون سوني masu kokarin kiyaye sallolin su su kiyaye su wajen ba su abin da ya dace wajen gabatar da sallah da kuma kiyaye lokaci da kula da lokaci da kuma kula da abin da sallah take bukata wajen gina ta shine yuhafizu sai Allah ya ce ulaika irin waɗannan mutane wanda suka hada wannan sufofi fi jannati suna wata irin aljanna yazo bin nakira wata aljanna mai girma wata aljanna maɗaukakiya mukuramun kuma suna ana karrama su cikin aljanna jannatin mukuramuna suna cikin aljanna kuma su ababen karamawa ne Allah samu da cikin su suratul ma'arij tun daga ayata 19 har zuwa ayata mai namba 35 kenan wa wajahu fadilatiha wata fuska ta nuna falalan sallah أن الله تعالى بدأ هذه الأوصاف الحميدة في سورتين Allah sai ya fara faɗar wannan siffofi ababen godiya a cikin wannan surori guda biyu suratul mu'minun da suratul ma'arij sai ya fara buɗe su da ni bis salati can aka ce qad ablaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un nan kuma aka ce innal insana kulika halwa idza masahu sharru jazua wa idza masahu al khairu manwa illa al musallin ko ina da sallah aka fara kuma wa katmaha bi sala kuma aka rufe aka rufe su da sallah ala salawati mi hafizun a ala salati mi hafizun salawati mi can nan salati mi hafizun an bude da sallah a rufe da sallah a kowace sura wa ma zak illa li fadli salati ala sa'id al-abad malici ba abun da ya ja wannan sai nuna na farla sallah akan sauran ayyuka sallah kwallata ta fi dukkan wani aiki da ake an buɗe da ita kuma an rufe da ita wa ta'ala Allah ta'ala yake cewa utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimi salah ka karanta wahayin da Allah ya ma na alqur'ani sannan kuma ka tsaye da sallah ka karanta alqur'ani ne wahayin da Allah ya yi maka ya rasulullah sannan kuma wa aqimi salah ka tsaye da sallah iqamatu salah kenan ka yi iliminta ka ba ta haƙoƙinta ka ba ta lokaci a dole za ka yi shi ne ma'anar iƙamatu sala fi'ilin iya nuna aiki ne sai ka yi aikin koyanta ka yi aiki wajen gabatar da ita yadda shari'a ta buƙace ka ayan tana cikin sutul an kabuti aya mai namba ta arba'in da biyar fa kasa salatu min baini sa'il al'amal daga cewa ikaratun alƙur'ani ba a ce kowane aiki ba kuma sai aka ce sallah sai aka keɓance sallah bisa sauran ayyuka duka وذلك دليل على فضلها أيضا wannan dalili ne akan farillar sallah wani daban kuma ba wancan na farko wa kala ta'ala Allah ta'ala yana cewa hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin suratul baqara aya mai namba ta 20 da 238 238 Allah ta'ala ke cewa ku kiyaye ku kiyaye akan salloli hafizu ala salawat ku kiyaye game da sallolin lokutansu iliminsu yadda kuma ake gabatar da su kowa ya kiyaye sallah bisa wannan siffa guda uku sana aka ce wa salatul wusta sadan da sallah ta tsakiya malamai suna ta ƙarin bayani game da wace sallah ce wannan amma magana ta jumhur suna ɗauka sallar la'asar ce ita maganganun malamai suka fi yawa a kanta ka fara asuba a zahar can kuma sama akwai magariba isha'i an gane ku domin asuba a zahar suna da yanayi kusan ɗaya wajen tsawaita karatu sun sha bamban da kowace sallah wajen tsawaita karatu asuba a zahar nasosi haka suka nuna sannan kuma magarib da isha'i su ma lokacinsu ɗaya ne kuma suna da kusan siffa guda ɗaya su ma ita salar asa ita ce tsaka-tsakiya da ce salatul wusta haka wasu malaman suka ce to ka kiyaye sallah sannan ka kiyaye wannan kuma malamai suna istidlali cewa ita salar asar kullallata ta zuwa cikin hadisi cewa sallah mafi wuya kan munafikai ita ce salar asar da isha'i wani hadisin kuma sallar isha'i da asuba amma da asar ta zo kuma akwai hadisin da ya zo cewa manzon Allah ya ce duk wanda ya nafila raka'a biyu a wata ruwaya wata kuma raka'a hudu kafin la'asar sai manzon Allah ya ce iya roƙa mai gafara abun Allah kaga ba ce sallan azhar ko magariba ko isha'i ba to malamai suna daukan waɗannan nasohi suna cewa ita manzon Allah yake nafi wallahu a'lam ku kiyaye salolin ku duka sannan kuma da salar da ake a tsakiya hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ku tsaya gaban Allah kuna masu qana'a kuna masu kaskantar da kai babu girman kai game da sallah kamar da kanka bawan Allah kawai kai abin da ya kamata fal amru bil muhafaza alaiha umarni wajen kiyaye salloli ya dillu ala anna anna laha sha'anan adima iya nuna cewa tana da wani sha'ani mai girma ita sallah din was salatu awwalu rukunin amali furda alal muslimi ita sallah ita ce farkon wani rukuni na aiki da aka fardanta wa musulmai ba a ce ka yi aikin haji ba ba a ce ka yi azumi ba ba a ce ka ba da zakka ba sai da aka ce ka yi sallah ita ce awwal rukunu amali farkon rukunin aiki furi da alal musulmi wanda Allah ta'ala ya fardanta wannan rukunin akan musulmai wa awwal ma yuhasabu alaihi da abdu yawmal qiyama ita kuma sallah ita ce farkon abin da za a bincika aikin ka na bawa a ranar alkiyama min huquqillah daga cikin haƙoƙin Allah fafil hadisi ya zo cikin hadisi inna awwala maftaradallahu ala nasi min dinihim as-salatu farkon abin da Allah ya wajibtar wa bayi ko ya wajibtar akan mutane cikin al'amarin addini shine sallah wa akiru ma yabqa as-salah karshen abin da zai wanzu kuma a duniya shine sallah wa awwalu ma yuhasabu bihi as-salah farkon abin da za a fara bincike kansa amma hisabi a kansa a kiyama shine sallah wa ya ƙulullahu Allah ta'ala yana cewa unzuru fi salati abdi mala'iku ku duba nan ga sallar bawana fa in kana tamma kutibat tamma idan wannan sallar ta cika ba matsala ta duk aikin sa ku rubuta mai sun cika kun ji muhimmancin sallah ya yan in sallah ta cika komai ma ya cika kawai amma wa in kanan naqisa idan sallah ta zo a tauye ya ƙulu sai Allah ya ce unzuru halli abdi min tatawwa'in ku duba ku ga a cikin aikin bawa na akwai nafilfili da yi a yanzu ma nafilfili suna da rana a shi idan farilla bata cika ba ko ta samu na kasu ya ce a duba nafilfili a gani idan da nafilfili sai a ɗauko su a cike gunda bai cika ba na farilla fa in wuji da lahu a taɗawwa'un idan an samu nafilfili a cikin aikinsa tammatil fadila min at-tadawwu sai a cike gun farilla da nafilfilin da aka yi in ba wannan ba ba kun ga akwai matsala kenan wannan shine mafhumul makalafa kamar yadda malaman balaga suke faɗa an ce idan ta cika komai ya cika Allah zai ce komai ma ya cika idan ta zo da naƙasu ba ta cika ba sai a ce ku duba aikinsa a duniya yayi nafilfili irin suraka atana lifijiri irin su sunan rawatib hudu kafin azhar biyu bayan azhar biyu bayan magariba biyu bayan isha iya da wannan iya da qiyamul laili iya da salolin walha sai a duba a gani idan kayi sa'a kana yi kuma farillaka ta dan samu matsala sai a dauko a ciki a hira sai idan da ake cewa ai gaskiya ne haka ne ko malaman jami'a idan kai ta wuta a jarabawa aka rike ma wuya can sai a duba kayi test kayi assignment ko kayi attendance to sai a dauko a ciki ya a tura ka gaba ka tafi shi da gaskiyar magana ga daidai da wannan abin idan nabil bilin ka suka zo da matsala duk wutar ka ana fila za ta iya zo da matsala farilla kai na ko yi suka yi dama duniya ai kofi lahira ce ai akwai abubuwa da yawa da kofi na aka yi na lahira ake yin sa a duniya gashi saboda kai aka ce ka duba a nabil bilin idan da akwai nabil bilin sai a dauko a ciki a ciki shikenan tafi idan ko babu ba ka yi jarabawa ba su yi ba a same ba a tandas ka ga da wahala kai labari duk kokarinka da wahala kai labari wani ma dan me yasa baka mai a samen ba da ya bayar wani ma dan me yasa baka yi tandas ba wani ma dan me yasa baka yi a samen ba wannan kai yayi sai ka da kai kawai an fahimci wannan to saboda kaga ashe min babu aula akan mu kiyaye na filfilin na suna da rana ga irin ranar su ga irin ranar su mu kiyaye mu dinga yi bisa gurgudan iko kana yi kar a ce baka na bibila kai dinga yi idan ta kace mi a kiyama ta ɓaci to yasi rana to shine ma'aikin Allah ke cewa idan sun cika shi kenan idan babu sai a dauko na bilbili a ciki idan ko babu na bilbilin fa to kaga matsala ta shiga idan ka san zaka faɗi a jarabawa anan to jama faɗuwa zaka yi shikenan magana ta lalace ko wa an abdullahi bin amr daga abdullahi bin amr Allah ta'ala ya kare da shi radiyallahu anhu Allah ya kare da su kala yace inna rajulan ja'ilan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wani mutumi ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa sa'alahu sai tambaye shi an afdalil a'mal yace manzon Allah ina so ina tambayar ka game da aiki mafi falala gunji irin tambayar sahabbai so duk abu mai falala mai kaiwa aljanna nan suke a ba su abu mai faralla abin da Allah yake so abin da kaza duk irin tambayoyinsu duk abin da suke kenan afdalil a'mal manzo Allah me aiki mafi faralla gun Allah kuwa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ke cewa da shi as-salatu sallah ita ce wannan ita ce aiki mafi faralla gun Allah summa qala mah mah kaman ayi sannan sai me kuma manzo Allah sai me bayan sallah qala as-salatu sallah dai summa qala mah ma'ana ai manzala sai mai kuma bayan wannan zai ce a salatu salatu marra sai da manzala ya faɗa sallah sau uku wani aiki ne mafi falala sallah wani aiki ne mafi falala sallah wani aiki ne mafi falala sallah qala falan maghalaba alayhi lokacin da ya tambaye shi bayan ta uku qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al jihadu fi sabilillah manzala sai da ya kida ya sallah sau uku sannan na hudu ce kuma ya jihadi domin daga addinin Allah ka je a kashe ka a can ko ka dawo to shi ma bai kai sallah muhimmanci ba bai kai sallah falala ba rawahu al-imam ahmad wa ibn hibban hadisin ya cikin hadisin imam ahmad da imam ibn hibban wa qala sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa istaqimu ku tsayi da sallah ku tsayu ana neman ku tsaya istaqimu kenan alif da lam din nan dalab ne Allah iya neman ku tsayu ku tsayu da kyau wajen koyon sallah da tsire ita walan tuhusu kada ku bauɗe kada ku karkace wa alamu ku sani anna khaira amalikum as-salah cewa aikin ku mafi farala mafi alkhairi a gun Allah shine sallah wala yuhafiz wala yuhafiz alaiha wala yuhafiz ala alwudu'i ila mu'min ba wanda yake kokarin kiyaye alwala sai mumini mumini ne yake kiyaye alwala in yayi alwala iya kula da ita in zai sake sallah ya sake alwala an ce alwudu ala alwudu nurun ala nur alwala akan alwala haske ne akan haske a dinga koran tajaddidin alwala ita ma kuma ta an koyi ta alwala da ita ma ba ha kawai ake yin ta kamar da aga ana yi ba yi an koya an fahimci wannan mumine ne kadai masu kula da kiyaye alwala in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ila sallallahu alaihi wasallama an sake wa manzon Allah wata tambayar an amalin yudkilu janna wani aiki ne ke shigar da mutum aljanna ga irin tambayoyin su kenan aljanna aiki mafi falalla ya za a yi ga aljanna ya za a kaucewa wuta duk irin tambayoyin sahabbai kenan faƙala sai manzo Allah ya ce da shi wannan mai tambaya alaika bi kasratu sujudi lillah idan kana son aikin da zai gaggawar shigar da kai aljanna to ka dinga yawan sujuda saboda Allah ka dinga ka kiyaye sallan farilla sannan kana nafilfili ka kiyaye farilla sannan kana nafilfili shine kasratu sujudi lillah yawan sujuda dan Allah fa innaka yadda al'amarin yake cewa kai din la tasjudu lillahi sajada ba za ka yi wata sujada ba dan Allah in dai ka yi sujada dan Allah ka yi ta illa rafa'aka Allah biha daraja sai Allah ta'ala ya daga darajar ka dalilin wannan sujada din wa hatta anka biha qati'a kuma sai Allah ya goge ma wata kuska wata kuskuren ka da kai a cikin rayuwarka ta musulunci a daga darajar ka a goge zunubi a daga darajar ka a goge zunubi a duk lokacin da kai sujada dan Allah hadisin iya cikin muslim أخرجه مسلم في كتاب الطهارة وسننها باب المحافظة على الوضوء وهذه الأحاديث في فضل صلاة خليل من كثير سيمال أسمي كي شوانا حديثي دي كاو وليس كي نوني غمد فرلان صلاة كأني دي غتكي ما سيوا خليل من كثير idan kana son karin bayani sai kuma manya manyan littafan hadisai a can sai kawo hadisan kusan gaba ɗayan su wanda suke magana na game da farlan sallah اقتصرنا عليها من تقيت كان wannan خوفا من من التطويل والملل tsoron kada mu tsawaita kuma kada mu sa ku gaji ku kosa ine milal yawa khawfan min min at-tatawil wal milal tsoron kada ku ce abu yayi tsawo ko kuma ku gajiya ku kosa to sai takaita abun ya kawo a takaici wa amma fawaidu salah amma fa'idojin sallah fa kathiratun suma suna da yawa la yumkinu hasruha ba zai yiwu a ce an kawo su gaba ɗaya ba hunna fawa'iduha amma ga wasu na daga cikin fa'idojin sallah ɗin maliki cewa annabi ha ƙorata ƙoratul ayin wa ɗuman ne ita sallah daga cikin farlar sallah ɗaya ko fa'idar sallah ta ɗaya biha ƙoratul ayin ita sallah tana zama sanyin idanuwa ka samu nutsuwa don lokacin da abu ya kace mai ma sai ka je kama sallah sai ka je kawo nutsu shi ma mai gida haka yake manzon Allah an ce idan wani abu ya zo masa haka bagatata sun ko sai kama sallah sai Allah ya bashi nutsuwa da gane al'amura a cikin sallah to sallah tana zama sanyin idanuwa ine quratul ayn wa kuma tumani ne kalb tana zama nutsuwar zuciya zuciyarka ta nutsu idan ka yi sanyi ka samu nutsuwar rai waratan nafs ita rai tana zama hutu gare ranka ya huta to sai kai sallah zaka samu wannan nutsuwa ne ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال الله يلا صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا أن صوير من أن قواتا من سو أولا دنيا تاو أبو guda uku النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة an samun ƙaunar wannan sanannun matan nawa shi ne ya zo da alif da lam kenan an nisa'u alɗin alma'ariba ce ya sa orientalist suke fakiya da wannan hadisin suke ce ai manzan na kuma iya san mata da sauran ga hadisi ya zo ka kai in baka yi nisa game da addini ba to ya zaka ce hadisi ne mai inganci ya ce hubbi ba ilayya min duniya an kawata mun su cikin wannan duniyar an nisa mata to amma wani mata matansa na aure wani dalili ya zo da alif da lam al-ma'rifa amma da ya ce hubbi ba ilayya min duniya nisa'un to kowace ma manzon Allah iya santa kaga wannan kuma ba magana jingina manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam to amma da ya zo da alif da lam iya matansa na aure waye ba ya san matansa a to ka gani ashe wannan yabo ne a ce mutum iya kishi matarsa yabonsa aka yi tunda mazan Allah ce wanda baya kishi matarsa ba zai ga aljanna ba addayyu su la kunu aljanna duk wanda baya kishin iyalinsa ba zai ga aljanna ba to a son iyalinka da kishin su addini ne tunda mazan ka iyayi amma wannan hadisin kuma ba zai sa a ce ai manzon Allah iya san mata ba wannan ta'ala Allahu an zalika ulun kabira manzon Allah ya fi karfin wannan duk wanda ya faɗi wannan to batanci yake nema ga manzon Allah kawai ko a fake da shi a ɓata manzan Allah ta abin da aka dama amma abin da hadisi yake koyarwa kenan matansa da ya aura iya ƙaunarsu wannan laifi ne akwai abin zargi a wannan ai kai in baka son iyalinka ma kai ne abin zargi ai to iyalinsa matansa iyayen mumine su yake so wani shine fasarar da ake wa hadisin wa da kuma turare manzan Allah iya san kanshi wa kuma waje ila kurata aini fi sala an samun idanuwa na su sanyi a lokacin da nake sallah ina samun nutsuwar zuciya da nutsuwar gangan jiki a lokacin da nake sallah haka manzon Allah ya nasanta a hadisi sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqulu iya cewa qum ya bilal iya cewa bilal tashi fa arihina bis salati ka faranta mana rai wajen kiran sallah ka tashi ka kira sallah mu ji daɗi a ramu ya bilal ashe dukkan mai imani ya ji ana kira sallah daɗi yake ji domin ya san lokacin ganawarsa da Allah ya yi wani keɓantaccen lokacin na musamman ya yi an gane ko arihina biha ya bilal manzo Allah ta haika kira sallah ka sanya mana farin ciki fasalatu zikirun ita sallah ambaton Allah ne a cikinta wa bi zikrillahi tatma'innul qulub da kuma ambaton Allah zukatan masu imani suke samun nutsuwa Allah zina amanu wa taɗama inna ƙulubuhum bi zikirillah ala bi zikirillah taɗama inna ƙulu Allah ce masu imani zukatan suna samun nutsuwa game da ambaton Allah da ambaton Allah zukatan masu imani suke samun nutsuwa a salatu zikiru wa bi zikirillah taɗama inna ƙulub da ambaton Allah zukata suke samun nutsuwa wasila bainal abdi wa rabbihi sallah wata mahaɗa ce ita ce sila wani gun haɗuwa ne tsakanin Allah da bawa ya kumul musalli bai ne da rabbihi shi mai sallah a duk lokacin da ya kabbar sallah iya nan tsaye a gaban Allah ubangijinsa khashi an zalilan iya mai kushu'i kuma iya mai kaskantar da kansa yusabbihu bihamdihi iya yin tasbihi iya gode ma wa Allah wa yatalu kitaba kuma iya karanta littafin Allah wa yu'azzimuhu bi qawlihi wa fi'lihi iya girma Allah da faɗinsa da aikinsa iya cewa Allahu akbar iya daga hannu bakinsa iya girma Allah kuma jikinsa iya girma Allah wa yusni alaihi kuma iya yabo mai sallah iya yabon ubangijin shi bima huwa ahluhu da abin da ya dace da kai bi Allah din wa yasaluhu hajatu dinihi wa dunyahu mai sallah iya roƙon Allah buƙatarsa ta addini da kuma buƙatarsa ta duniya fahiya a rauda ya ni'a fiya min kulle zaujin bahiji ita sallah a rauda ce kamar wani lambu ne ine rauda wani irin lambun nan keɓantacce ƙawatacce ya ni'a wanda ya cika da ya da bishiyoyi kala-kala wanda kallonsa zai baka sha'awa kuma duk abin da kake nema a cikin sanar ɗan bishiya za ka samu to ka kaddara sallah kwatanta da haka ne a fiya min kulli zaujin bahij a cikin waccan lambu min kulli zaujin bahij dukkan wani tsiro da zai fito to iya ƙawatarwa wajen kallonsa haka na duk abin da ya fito a cikin sallah to abu ne mai kyau zai kawatar da kai zai daga ma daraja zai daga ma matsayi kuma zai kara ma daraja da kima gun Allah Allah ta'ala ya samu dace anan za mu tsaya insha Allah lokaci yayi idan mun zo lokaci mai zuwa za mu tashi anan ba ta biyu in Allah yadda abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya dauke mu da kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata mana addu'a ga wanda muka rasa a cikin mu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu tunda kan mahaifan malamanmu da sauran musulmi gaba ɗaya mana addu'a ga bukatun na alkhairi Allah ya biya mana duk abin da ya fi karfin mu Allah ta'ala ka fi karfin sa mana addu'a to wani bawan Allah ya samu hatsari a mashin ya bukatar addu'ar mu Allah ta'ala ya ba shi lafiya akwai dan uwa malam Isa shi ma ya timarsa ba ta da lafiya mana addu'an Allah ƙara mata lafiya akwai malam Abubakar Wali shi ma iyalinsa ba ta da lafiya mana addu'an Allah ya ba ta lafiya dukkan mu Allah ya kare mu da lafiya da imani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته